Mai sauraro Ibrahim Abdullahi Soran ɗinki kai tsaye a kan mita 88.5 da laifin muryar zamani daga nan wani muhimmin taro da ƙungiyar SADSAC da ke nan cikin birnin Kano wato ƙungiyar bunƙasa ilimi al'adu demokuraɗiyya da kuma cigaban al'umma ta shirya dangane da batun ranar 'yancin kai wadda ya zuwa wannan rana ta ɗaya ga watan Oktoba. Najeriya ta cika wato ainihin akalla shekaru 60 kenan da samun wato ainihin 'yancin kai tun lokacin da turawa suka mulke mu a wannan yanayi da ake batu na cinikin bayi. To amma sai dai wannan shekara 60 ɗin gashi an kwararo ta tafiya ta nisa. inda wasu suke ganin cewa an samu ci baya wasu kuma suke ganin a'a ci gaba aka samu wasu kuma suke ganin duka biyun akwai su to wannan da yana ɗaya daga cikin batutuwan da masana da kuma ƙwararru suke ta tattaunawa a wannan ɗakin taro don haka ne ƙoƙarin zaƙulo ɗaya daga cikin mahalatta wannan taro wanda akalla shekarun nasa sun doshi sittin ɗin ya gane wa idansu wasu abubuwa da suke da alaka da wancan batutuwa na kafin yancin kai ɗin kai tsaye za mu ji daga gare shi shin shi ya yake kallon waɗannan abubuwa amma mu fara jin cikakken suna a suna na malam dauda lokon makera shekaru ina da shekara hamsin da biyar yanzu watakila bayan an yi yancin kan da shekara biyar Allah ya kawo malam dauda lokon makera duniya gaskiya ne haka akai ka tarar da wasu abubuwa waɗanda suke da kusanci ko da alaka ta kai tsaye da wancan lokaci na kafin yancin kai ina tar da su da yawa kuwa to ya ka kalli abubuwan a wancan lokacin da kuma yanzu tun da kana rayuwa to abin da ya haka ni shine na tabbatar na farko dai na tar da su malam aminu kano suna rayu natar da su shagari suna rayu natar da su dr bala suna rayu saboda dr bala na nuna maka na abu zare kenan natar da su suna rayu natar da wani malamin mu na mutumin galadinci din nan wai abin da muke so mu ji rayuwar talaka iri na irin ka sauran farar hula duk iri na irin ka wanda ba za a ce in an faɗe shi an san wani ba ya ingancin rayuwarsa da ci gabansa take musamman matasa a wancan lokacin idan aka kwatanta da yanzu a gaskiya tsakani da Allah rayuwar talaka ta inganta dalilin da yasa waɗanda suke rike da dukuna na demokuraɗiyya ɗin magana suke yi ta cewa na farko a wannan lokacin ba magana ake yi ta gada ba ba magana ake yi ta gine-gine ba magana ake yi ta cewa shin tun da mu an kwato mu daga ɓangaren turawa an samu mu daga tura kuma mutanen kudancin najeriya sun wuce mu sun yi mana nisa yaya za mu mutar da su a lokacin mutum ne kawai a lokacin a gaban wannan mutanen saboda haka shi sa suka gina mutanen mutanen suka kawo yau za ka ga ce shi sa ga nake gaya maka da wato abin da ake cewa gina dan adam akai a wancan lokaci ba wai gina birni ba yawa dan adam aka gina isamin ilimi kuma ina gaya maka tabbas akwai ilimi a arewacin Najeriya akwai ilimi kuma ilimin ya inganta magana kake kawai in ka yaya ilimin yake a da an kwatanta shi da yanzu yawwa ilimin yadda yake a da wato wato duk abin da ka sani gwamnati ta dauke maka shi tana yi maka shi ba don komai ba saboda kai ko menene ta ɗauke shi har zuwa da aka zo ma ƙarshe lokacin gwamna abubakar rimi har wani abu gwamna abubakar rimi bullo ka ɗan siyasa ne sai bullo cewa amma ɗan makaranta ma a haka kai karatun an ɗauke maka komai ni ma haka ne karatun an ɗauke min komai saboda haka shi ma abin da yake a lokacin sai bullo kuɗin makaranta har ƙarlawan su ma ake bamu mu zo gida mu ci abinci mu komai kuma mu je gidan makaranta mu ci abinci kuma a bamu a bamu kuma kuɗi kuma a bamu uniform kuma a bamu littafi kuma a bamu karatu kuma a bamu ilimi kuma kuma kuma in magana kake yi ta wasa a yi mana duk abin da za mu yi na wasan mu yi wasan duk abin da ka sani su wannan yan demokuraɗiyyar na wannan lokacin sun ɗauki yadda kawai so suke yi su sun gina al'ummar al'ummar ta kawo kamar inda ta kawo yanzu abin da ya faru kawai an gina mutane marasa amana kawai ita kenan abin da idame mu rashin amana kawai Allah ya ji kanko masa ido tudun wada Allah ya sa ina rahama mun sha tattaunawa da shi ko ki tattaunawa mu ta karshe da muka da shi a wani taro da muka yi wannan kukan muka yi duk abin da ake yi an yi amma da aka tashi gina mutane sai a gina mutane marasa amana kawai wato an gina dan adam a wannan lokacin da zummar an gina rayuwar al'umma a gabatin da shi zai rike mutanen shi dan adam din da aka gina a wannan lokacin a yanzu kuma sai ya zama bai rike waccan amanar ba gina wadda aka yi masa sai ya zama shi kadai yake amfana bai amfanar da mutane ba karka daɗe karka raga akan wannan kamata yi a baka 99 over 100 wannan shine kada abin da ya faru wallahi duk abin da suka yi sun yi dan al'umma waɗanda suka gina saboda su waɗanda suka gino su su da turawan da su din waɗanda suka gino sun gino su domin su yi wannan kuma su ma sun isa amma ban matsalar mu sai muka fada gararin da cewa ai waɗanda duk aka gina su din yanzu ka auna ka gani yanzu mutum ɗaya a ce ina da ina da 3 trillion ina da 4 trillion su iya da suka yi rayuwarsu suka yi wannan ba su gaba ba an ga wayi gari yanzu gwamna za a yi zai declaring a shiga cikin gwamnati ya zama su sunansa gwamnan jiha ya yi declaring din 18 billion mala abubakar abubakar rimi da ya gama gwamnati ba shi da naira dubu hamsin tasa ta kansa da ya gama gwamnati yadda aka yi juyin mulki aka ce an yi juyin mulki ba shi da naira dubu hamsin amma ba ka ganin dubu hamsin ɗin irin ta dace watakila an kwatanta darajarta da waɗannan biliyoyin kuɗi da kake faɗa sai su zama kusan kankan da kanka dan uwana na ga maka wallahi har yanzu dubu hamsin kuɗi ce har yanzu domin ka gani yanzu ni ba da ita ina mafita a takaice mafita shine su ji tsoron Allah duk wanda aka taimake shi ya zama wani abu yake rike da al'umma ya ji tsoron Allah ya amana abinda muka rasa makin Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama cewa eh duk lokacin da al'umma ta tozarta amana to ta jira ta jira ta kiyama in kaga wannan wannan gararin da kake gani garari ne wanda yake gaya ma cewa alkiyama ta kusa alkiyama ta taho saboda me saboda mutane sun tozarta amana amana muka rasa gabaki daya To mai sauraro baya ga masana kuma masu tarin shekaru akwai wasu daga cikin al'ummar gari waɗanda suka halarci wannan taro musamman matasa wanda za mu ji ra'ayoyinsu dangane da wannan batu na shekara 60 da samun 'yancin kai. Matashi ne kai abokina shekarun ka nawa?
A shekaru na ashirin da ɗan kaɗan.
To watakila ka samu labarin an ce maka dai yau Najeriya shekarar ta 60 da samun 'yancin kai. ya kake kallon wannan shekara 60 ko kuma yaya kake ganin rayuwarka a matsayinka na matashi a yanzu idan aka kwatanta da yadda kake jin labarin ta a baya a gaskiya abubuwan da ya shafi rayuwa duk ta canja abubuwa rayuwa ta yi tsada komai stress da komai abubuwa dai za ga sirrin caɓe ba kamar yadda suke a baya ba a shekarun baya za ga mutum zai je makaranta mutum so ake ma ya je makaranta amma yanzu mutum so yake je makarantar amma an ƙi shi makarantar ita ba ta bashi admission ko kuma in ma makaranta ta bashi admission abin da zai registration ba shi da shi shine irin yanayin abubuwan da muke fama da su a wannan lokaci abokina me ra'ayinka dangane da shekara 60 da samun yancin kan Najeriya kana ga yancin yanci ne ko kuma har yanzu akwai sauran rana aka ba gaskiya akwai sauran rana aka ba domin kuwa har yanzu talaka yancin nan da jinsa yake kawai ana faɗa ana faɗa amma a zahiri abin da yake taɓa talaka shine yana yin wato bauta ne wadda take ba ba za a ce kamar a turanci a ce indirect slavery yake yi yana yin bauta ne ta wata sigar ba waccan bautar ta hannun ta yarabawa ta turawa ba yanzu yana bautawa wasu daga cikin manyan shugabanninsa dalili ko shine kuɗi an ce na kowa ne a ƙasa amma me ya tattara a hannun wasu yan ƙalilan su ne suke juya su ba za ka gane haka ba sai ana bikin 'ya'yansu ba za ka gane haka ba sai tafiye-tafiye sun kama su ba za ka gane haka ba sai wasu manya-manyan bukukuwa waɗanda su suka shafa ba al'umma ba sun taso sannan zaka san cewa waɗannan talakawan dukiyarsu wasu ƴan tsirari ne a cikin su kawai suke warka zaman su suke abin da suke so akai amma su ƴan kallo ne sai abin da aka ɗauka aka ba su kuma tunanin su ya canza ga baki ɗaya saboda an ƙaga musu talauci da jahilci da yunwa to duk sanda aka yaƙe ka da wannan abun uku kuwa to an samu su tiyarin ka sai inda aka juya ka wato idan na fahimce ka bautar da mutanen har yanzu ana yi kawai sai dai ba irin wancan na zahiri da za a ga an ɗaura mutum an sa shi aiki yana ta yi ba wani abin aka sa masa wanda da kansa zai je rinka bautar da kansa saboda wata bukata wacce take haƙƙinsa ce kuma aka hana shi tabbas wannan shine abin da yake faruwa idan da a ce talakawa za su gane abin da yake faruwa wannan magana da ka faɗa ɗan jarida shine nan abin da yake faruwa na cewa suna yin bauta ne ba tare da sun san cewa bauta suke ba kuma ita tafi illa gwanda bautar da ka san bauta kake ka nema a yan taka akan bautar da kullun nitsa kanka kake yi kana yin bautar da bata da amfani domin baka da ranar fita har sai san da ka gane kanka ka fita daga cikin wayannan matsalolin guda uku da aka faɗa to ai ku ne matasa kuma ku ne yanzu gashi kake maganar ana bautarwa irin wannan yanayi gashi kuma kun gane hakkuna faɗa to yaya za ku kufar da kanku kenan to alhamdulillah ba alfahari ba duk matashi wanda ya je yayi ilimi ba karatu ba ilimi ya ratsa shi to ana tabbatar maka da cewa babu yadda za a yi ya yadda ya shiga cikin wannan bauta da ake yi a Najeriya ta wani lokaci ko irin wannan zalunci da yake tafiya a Najeriya sabon tsarin mulkin mallaka da aka fito da shi shi yasa ko a wannan taro namu da muka sa mai muka yi mai taken cewa ta yaya za mu yanta kanmu da kangin talauci da jahilci da kuma rashin adalci wanda ya dabaibaye ci gaban al'umma wai menene ci gaban shin akwai ci gaba a Najeriya ko babu akwai ci gaba a nahiyar Afirka ko babu akwai ci gaba a arewacin Najeriya ko babu to gabaki ɗaya ci gaban namu na mai hakan rijiya ne shi yasa mu ma muka ɗauko wani tafiya a matsayin mu na matasa a wannan kungiya mai fafutukar wayar da kan al'umma domin alalibo bakin zaren ina a kwana don haka ko da yaushe mukan ƙwarin mu gayyato masana wanda su su yi jawabai suna ƙara ɗora al'umma akan layin da ya kamata domin kai ƙasar ga tudun mun tsira kuma uwa uba akwai magana ta kishin ƙasa sannan da nemo yadda za a samar da haɗin kai ita wannan ƙasa in babu haɗin kai babu yadda za a yi al'umma su ci gaba ka dawo ka kalli magana abin da shafi talauci ka dawo ka kalli abin da ya shafi taɓarɓarewa harkokin ilimi babu asibitin da zaka je ka samu magani kyauta a wannan ƙasa a matsayin Najeriya na ƙasa wadda tafi kowace ƙasa a nahiyar Afirka karfin tattalin arziki me amfani tattalin arzikin namu ƙasashe da dama akwai wanda mun riga su samun yancin kai wasu kuma riga su mun taso tare da su wasu mun fi su ma ƙarfi irin su Malaysia irin su Indonesia irin su Egypt irin yau Ghana kada manta lokacin da aka rinka Ghana masu go ina tare da mun fara yin aka yi wannan abu to amma yau gashi in Najeriya ne ke tafiya Ghana je ya nemi lafiya ko ya je ya karatu so wani irin irin kasa ce tamu to fa in ka bata barawa ka bata mabi sawu idan shugabanni su ma akwai akwai tasirwa da suka taka wata tabarbare al'amura akwai mu kanmu yan kasa to wajibi ne mu haɗe kanmu wajibi ne mu farka daga baccin da muke wajibi ne kowane rukunin al'umma masu waraki masu riƙe da masarautar gargajiya yan ƙungiyoyi masu zaman kansu yan jarida yan siyasa malamai malaman addini dole a cire san rai a dawo a kalli alƙiblar ƙasa a kalli makoman ƙasar sannan mu kalli wannan tsari na demokradiyya shin demokradiyya wai ci gaba ta kawo mana ko kuma aka san haka shin ana tsarin demokradiyya yadda ya kamata a tsarin demokradiyya ko ba a yi yanzu kai in aka yi maka wannan tambayoyin waɗannan amsa za ka baya a'a ni ai kullun ni ina zama mai matsakaicin ra'ayi ne ina ganin cewa me aka yi na daidai me kuma aka yi ba daidai ba to amma akwai masu ganin cewa ba daidai ba fi yawa maganan nan da ake ta tsarin shugabanci yau ba mu da ƙarfin gwiwa cewa idan mun yi zaɓe ana yin sahihin zaɓe kuma wanda muka zaɓa shi ake bawa ba mu da wannan ƙwarin gwiwan nan malam sauran ɗinki sannan kuma kalle da al'umma kullum ake kuka ake tagumi yau an tsugo ya Najeriya ta samu yancin kai tsakiyar damamar yanayin COVID-19 shin bayan COVID-19 ɗin mai gwamnati wajen farfadowa al'amura wannan annoba ta coronavirus ta kawo gagarumin koma baya a tattalin arzikin duniya to amma mu saboda kullum bamu da abin da yake muke kiran shi vision mun rasa visionary leaders shugabanni masu masu hangen nesa yau tun shudewa a Najeriya an ittifaqin ba taɓa yin shugaba kamar Murtala ba yau me ake yi tunawa da Murtala to fa wajibi ne fa mu farka da baccin da muke mu dauki danyen karamu da kikan mu mu kalli irin kalubun da ake ake yake yake faruwa wannan kasa a magance talauci isa ta kenta nan fa talaucin nan da jahilci in dai talauci yana yana al'umma ka tutu to za a ci ba samu rashawa cin hanci za a ci ba samu matasa masu kwacen waya za a ci ba samu matasa masu tabarbarewa tarbiyya shaye-shaye ne kwace abubuwa daban-daban daba da sauransu To mai sauraro shugaban kungiyar ta Sirsa kenan mai rajin kare wato ainihin samar da ci gaban dimokuraɗiyya da ilimi da samar da ingancin zamantakewa tsakanin al'umma. Duk da dai na'ura ta ɗan yi mana tutsu mun samu kutse, to amma dai jawabinsa kenan a yayin wannan taro da aka haɗa masana da masu tarin shekaru da kuma matasa 'yan zamani duka dai a wayar da kai a tattauna batutuwa na su ganin an gudu tare an kuma tsira tare. Ibrahim Abdullahi Suran ɗinki a kan mita 88.5 da FM muryar zamani.